والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله yau kuma za mu tashi darasi na biyar kenan yau darasinmu na biyar kenan a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam a yau talata sha takwas ga watan bakwai rajab kenan dubu daya da dari hudu da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha takwas ga watan sha daya dubu daya dari tara da tasa'in da bakwai a shekarar bature malaikin shubuhatun wa jawabuha shubuhatun wa jawabuha wato abin da ake nufi da shubuha shine abin da ya kama da dalili amma ba dalili bane sai mutum ya kafa hujja da shi a matsayin dalili bayan ko ba dalili bane jirwaye ne da kaman wanka wato kamar waɗansu shubuhohi ne zai kawo mana tare da ansar dangane da abin da ya tabbatar a baya na wajibcin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam malaki zalika ma kuntu katabtuhu منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب abin da ya gabata a baya shine abin da na riga na rubuta shi sama da shekaru goma da suka wuce a matsayin muqaddimar wannan littafi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad zahara lana fi hadhihi al-burhati أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن yace ya bayyana gare mu a wannan lokaci da muke ciki wannan mukaddima da muka gabatar ta baya wadda ke nuna wajibcin bin sunnar annabi da kuma yadda har shugabannin mazhabobin nan guda hudu al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal duk muka koro maganganunsu da suke nuna wajibcin bin sunna da suke nuna ko da su an samu maganar su da suka saba ma hadisi to wajibi na ba hadisi to wannan abu ya bayyana gare mu irin yadda yake da tasiri kwarai fi sufufi shababul mu'min a tsakankanin wato samari mummunai li irshadihim ila wujubil awdati fi dinihim wa ibadatihim ila al minba'i safi min al islam saboda wannan muqaddima ta kunshi ba malam muna karatu sai ba kana zuwa jamil musaina ne ko wane ne لإرشادهم إلى وجوب الأودة don shiryar da su zuwa ga wajabcin komawa fi dinihim cikin addinin su wa ibadatihim da al'amuran ibadojin su ana shiryar da su zuwa ga komawa ilal minbaqi safi zuwa ga buga tatacciya min al-islam ta musulunci shine mai al-kitabi was sunnah littafin Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce tatacciyar mabubbuga wadda za ka kafa hujja da ita kan kowane irin abu na addini faqad zada fihim walhamdulillah al'amiluna bis sunnati wal muta'abbiduna biha yace yabo ya tabbata ga Allah a cikin samarin nan an samu adadi mai yawa ya karu waɗanda suke aiki da sunna kuma suke bauta ma Allah suke ibada da ita sunna din hatta saru ma'rufina bi zalika har suka zanto an san su da haka غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع الى العمل بها yace amma duk da haka na ga wani bangare na samarin sun dan taka birki ba sa zabura wajen yin aiki da ita sunna din la shakkan fi wujubi zalik ba'da ma suqna min al-ayat wal akhbari an al-a'immati bil amri bir ruju' ilaiha ba wai dan suna shakkar wajibcin haka ba bayan duk abin da muka koro na ayoyi da hadisai daga manyan malamai waɗanda ke nuni da yin umarni wajen komawa zuwa ga sunna ba wai shakka suke ba wajen wajen sun bi sunna amma me ke hana su su bi sunna din walakin li shubuhatin yasma'unaha sai dan wata shubuha da suke ji yau da gobe min ba'd al mashayikh al muqallidin daga wani sashi na waɗansu malamai masu takalidancin mazhaba malai ce liza ra'aitu wani a ta'arraza li zikriha da haka sai na ga ya dace in bujiro muku waɗannan shubuhohin da ake kafa hujja da su wajen hana mutum bin sunna a ce dole sai ya daki ne a mazhabanci menene shubhar da ake kafa hujja da su shine zan koro maka su yanzu warraddi alaiha kuma in mayar da martani a kai la'alla zalika al-ba'd yandafi ba'da zalika ila al-amal bis sunna mai yiwa wannan sashi na samari da suka dan taka birki ba sa aiki da sunna saboda waccan shubhar yanzu bayan an kawo an mayar da martani kila za su zabura wajen yin aiki da sunna mal amili na biha su shiga sahon masu aiki da ita fa yakunu min alfirqatin najiya dan haka sai su zanto suna cikin alfirqatin najiya tawaga wadda take kubutacciya bi iznillahi ta'ala ga shubha ta farko nan قال بعضهم لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب magana ce suka faɗa mai daɗi suka ce ba shakka komawa zuwa ga shiriyar annabinmu cikin duk al'amarin da ya shafi addininmu wannan abu ne wanda yake wajibi la siyama fi ma kana minha ibadatan mahaba musamman cikin duk abin da yake ibada ne tsantsa la majala lirra'i wal ijtihadi fiha wanda ita ibada ba ba fage ne na ra'ayi ko ijtihadi ba sai abinda nasi ya nuna a matsayin ibada ma'ana ijtihadin wani baya ijtihadi ya kawo sabuwar ibada a yau yace ya ijtihadi ya gano kaza in an yi akwai lada akwai falala babu wannan dole sai abinda nasi ya tabbatar li'annaha tawqifiyya dan ita ka'idar ibada tawqifiyya ce abinda ake nufi da tawqifi abinda baka fara shi sai nasi ya ce kai to ka'idar ibada ba ijtihadi a ciki ba ka farawa zikiri ne salati ne sallah ce azumi ne duk wani nau'i na abin da zaka yi dan neman kusancin Allah a matsayin ibada ba ka fara shi sai nasi ya ce yi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukman Allah fi ba wai zaka dade kai shekara goma kana yi ba sai ka zo kana cewa wai me hujja akan kaza mu an ce mu yi ta yi waye ce ku yi ta yi hakko bai ba ku hujja ba kuka fara dan kankan ba da karambani ba wanda ya saka sai in nasan annabi ya ce kai walakinna la nakadu nasma'u ahadan minhum ahadan min al-mashayikh al-muqallidin ya'muru bizalik za su ce maka mun yadda da waccan ka'ida ta farko ibada tauqifiyya ce ba a farawa sai da nasi amma sai dai kash ba ma jin waɗansu daga cikin manyan shehunan mu al-muqallidina wanda suka dakile cikin mazhaba ya amuru bizalik ba ma jin suna umarni da haka bal najiduhum yuqirruna al-ikhtilaf su suna nuna ma ikhtilafi ma dole ne a sami khilafa a tsakanin mutane kuma ya zama wajibi ma a yi khilafa wa yazumuna annahu tawsi'atun alal umma har suna cewa in ka ji an ce wane ya ce ya halatta wane ya ce bai halatta ba wane ya ce farallan arwalla biyar ne wane ya ce bakwai ne to wannan tausi'a ne ma ga al'umma yalwaci dan ka dauki wannan ga dama dan kar a baka daya a matsanta maka sai malamai suka yi sabani dan su sa ka tsayaya haka suke ta tawsi'atul lil umma wato shi sabani ma yalwatawa al'umma akai dan ka dauki abin da ka ga maka dadi a rai ka aikata kuna fahimta da kyau wa yahtajuna ala zalika har sai su kafa hujja kan wannan batu nasu bi hadisin da wani hadisi talama karraruhu bi misli hadhihi al-munasaba isa da dama suka maimaita wannan hadisi a irin wannan dangantakar magana raddina bihi ala ansar sunna dan su mayar da martani kan wanda ya ci abin sunnar annabi sai me yasa zaka ce dole sai an bi sunna ka kyale mutane wannan yayi wancan wannan yayi wancan ai duk ɗaya ne ikhtilafu ummati rahama sai su ce ikhtilafu ummati rahama wa annabi ya ce sabanin malamai rahama ne tun da rahama ne da wanda ya ce farallan alwala biyar ne da wanda ya ce bakwai ne duk ɗaya ne kowanne sai ka je ka yi ta rahama da wanda ya bada wurin kaza ya ce falala ne wancan ma ce falala ne wancan ma ce falala ne karka kare ta kowa kuma karka ce dole a kyale abu na annabi a ka kyale rahama ne ko kai na annabin ko kai nasu ko ko kai na wancan duk dai ɗaya ne a je ai tai shine fa abin da wannan hadisin ke nunawa ikhtilafu ummati rahama fa yabdu lana anna hadha alhadith yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi yace sai kaji suna ce mana wannan hadisi fa yana sabawa wannan tsari da kai take kiran mu kansa cewa mu bi sunna daidai wannan hadisin kuma kaga yana faɗa da abin da kake kira akai kira wa allafta kitabaka hadha wa ghayrahu alayhi wanda tsarin da ka wallafa littafin wannan naka da ma waɗansu littafan a kai wannan hadisin ya saba musu fa ma kauluka fi hadal hadisi me zaka ce game da wannan hadisi yanzu mun yadda da mas'alan da ka gabatar mana baya wajibcin bin sunna amma mu yanzu wannan hadisin ya zame mana wato ainihin ya ya tsare mana gaba ya tsare mana wuya ya ce sabani rahama ce ya zami yanzu me zaka faɗa game da wannan hadisi albani ya ce wal jawabi min wajhaini in dai ansa kake so ta fuska biyu zamu baka ansa al-awwal fuska ta farko annal hadith la yasih hadisin dai baya inganta bal huwa batilun la asla lahu hadisi ne rusasshe marar asali malaman hadisi sukan ce la asla lahu yamma ya zanto gaba ɗaya babu shi ma a cikin dukkan kundin hadisi a duk inda aka rubuta hadisin annabi ba a taba samun wannan ba kawai wani ne ya faɗa da baki sai ya wata a bakunan mutane amma babu shi wani lokacin suka ce la asla lahu idan ya zanto cewa akwai hadisin an rubuta shi amma sanadinsa gaba ɗaya ba sanadi ne karɓaɓɓe ba yace qala al-allamatu subki ga abinda tajuddin subki ya faɗa yace lam aqib lahu ala sanadin sahihin wannan hadisi na bincika na bincika ban samu masa sanadi sahihi ba wala da'ifin ko sanadi da'ifi ma na binciko ban samu masa ba wala mawdu'in ko na ƙarya ma ban samu masa saboda haka babu da wannan lafazin ikhtilafu ummati rahma babu shi ko mawdu sai ta mala abdulhaf sai dai in yau za a kirkiri karyar amma a datan dai babu ita qultu albani yace wa inna ma ruwiya bi lafzi abinda aka ruwaito an ruwaito shi ne da lafazin ikhtilafu ashabi lakum rahma an jingina ma annabi ya ce ikhtilafu ashabi lakum rahma kaga akwai bambanci tsakanin ikhtilafu ummati rahma domin abin da aka shigar da al'umma gaba daya da sahabi da wanda ba sahabi ba kowa ya shiga amma abin da aka ce ikhtilafu ashabi ya zanto sahabbai kadai kuna fahimta da kyau wa ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum akwai kuma hadisin da aka jingina ma annabi wa annabi ya ce ashabi kan nujumi sahabbai na tamfar taurari suke بأيه مقتدي فبأيه مقتديتم اهتديتم da duk kowannen su kuka yi koyi to kun riga kun shirya albani ce wa kilahu ma la yasihu duka biyun ba su inganta ba da wanda aka ce ikhtilafu ashabi lakum rahama din da wanda aka ce ashabi kan nujumi din dukkan su ba su inganta ba al awwal wahid jiddan farkon da ya za'ifi ne wanda ya kai matuka wajen za'ifanci wal akhir mawdu'un na karshen da yace a sahabin kan nuzumi ko mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya wal kadhib al mukhtalaq al mawdu' wal kadhib al mukhtalaq al masnu' ala an nabi fa dhalika al mawdu' wa qad haqqaqtu al qawla fi dhalika kulli albani yace na tabbatar da magana ta ilimi game da wannan din gaba daya fi silsilatul ahadith al da'ifati wal mawdu'a a cikin littafin silsilatul ahadith al da'ifa wal mawdu'a jerin hadisi na 58 da jerin hadisi na hamsin da tara da jerin hadisi na sittin da ɗaya in kana da littafin sai ka je ka duba eh ban ji ba Bala ma karraru ya so da dama sun maimaita ya malam sai da ka bari mun yi nisa ai sai rasa na ga tambaya lokacin da ake wajen zaka tambaya kar a yi nisa da yawa yanzu kun fahimci an sa ta farko ko hadisi babu shi da'ifi ne daga da'ifi sai mawdu'i sai kuma babu saboda haka kaga kenan ba za a kafa hujja da wannan ba wajen halattin yau cewa mutane su je su yi ta sabani asani an sa ta biyu annal hadisa ma ba'dihi mukhalifun lil qur'an tare da cewa wannan hadisi da'ifi ne ya saba wa qur'ani fa innal ayati alwaridata fihi kin nahyi an al-ikhtilafi fi ad-dini والامر بالاتفاق فيه اشهر من ان تذكر yace domin ayoyin da suka zo cikin alkur'ani waɗanda suka hana mutane saɓani suke umarni da haɗuwar al'umma wuri ɗaya shaharar su ta kai ma ba sai ma an ambace su ba walakin la ba'sa min anna suka babu ha ala sabil misal amma babu laifi mu koro maka kaɗan daga cikin su dan misali qala allah ta'ala wala tanazawu fatafshalu wa tazhaba rihukum wa qala ta'ala wala takunu min al mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك waɗannan ayoyin duk suna nuna kar a yi saɓani don Allah ce wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu domin sai ku karye sai ku ci baya in dai kuka zanto kuna yawan jayayya da husuma tsakaninku da juna wannan zai gadar muku da rashin nasara a al'amuranku wa tazhaba rihukum sai karfin kuma ya zanto babu ita duk kwarjinin ku sai ya kau a daina jin labarin an gane ku sukan ce ri hukum suna nufin karfin ku ko kwarjinin ku idza habbatar yahu ka fakta minha fa inna li kulli ra'ihatin sukun aya ta biyu wala takunu min al-mushrikina min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a kada ku kasance cikin mushrikai cikin irin waɗanda suka rarraba addinin su farraqu dinahum suka karkasa addinin su wa kanu shi'an suka zanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana farin ciki da abin da ke ganin ta tana ganin ita ce daidai yar uwarta kuma kafira ce ba daidai take ba wannan shine ɗabi'ar yahudu shine ɗabi'ar nasara sai aka hana musulmai yin koyi da su an fahimta ko wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su gushe ba suna sabani sai wanda ubangijin kai ji kansu su wanda ubangiji ji kansu me za su yi kenan sai su daina sabani sai su samu haduwar kai kenan sabani alama ne na me na azaba kenan na kucin ubangiji to sai zanto annabi ya sunnanta mana mu je mu yi sabani kaga ba zai yi ba ina ba za mu fahimta yanzu wannan yana nuna ma wancan hadisin kwata kwata bai tabbata ba bayan mun bi shi a ilmance ta fuskar ilimin hadisi rusashe ne gashi kuma ayoyin qur'ani sun ci karo da abin da hadisi ke nunawa fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun wa innama yakhtalifu ahlul batil idan dai har waɗanda Allah ya jikan su ba sa yin sabani waɗanda ke sabani sune wanda suke kan fata fa kaifa yuqalu an yakuna al-ikhtilafu rahma to ta yaya ne sabani zai zama rahama har a ce ikhtilafu ummati rahama ko ikhtilafu ashabi lakum rahama bayan ko Allah ya nuna wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh kaga ba zai yi ba فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا ta wannan sai ya bayyana a sarari wannan hadisi baya inganta ta fuskar sanadi ko ta fuskar matani وهنا إذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة ده هكا بايا هلتا أركما أن حديثي أمتين شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة ويكوي حديث إذا كتد كيكتين أيكي ده قرآني ده حديثي الذي أمر به الذي أمر به الأئمة وأنت شيني حقيقة أبن ده من يلي ما من تنقدا هدو سكا فتكر وتسوى كي أيكي ده قرآني ده حديثي تايا كما أن حديثي ده إيسي زوزو ده كتد كي أنا كي كما يتشيك كما كي أيكي ده سابان ما لمكي kaga ba zai yiwu ba mun gama da shubha ta farko ko da suke kawowa shubha ta biyu wa qala akharuna idza kana al-ikhtilafu fi din manhiyan anhu fa ma za ta kullu fi ikhtilafi as-sahabati wal a'immati min ba'di kun ce kar ayi sabani a addini an hana sabani to me za ku ce game da sabanin da sahabbai suka yi wal a'immati min ba'dihim da manyan malamai da suka biyo bayan su cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ma sun yi sabani me za ku ce game da wannan wa hal thamma tafarqun bayna ikhtilafihim wa ikhtilafi ghayrihim min al-mutaakhirin shin akwai wani bambanci ne tsakanin sabanin sahabbai da tabi'ai da sabanin malaman karshen zamani ko wanda suka biyo bayan su ai duk sabani sunan sa sabani in dai kuka ce mu na karshe kan mu yi sabani sai ku koma can ku wani sahabbai su ku ko yin kai to kun yi da cewa sun yi domin bambanci tsakanin safanin mu da nasu wannan ita ma shubuha ce take kafa hujja da ita wajen dai cewa ba dole bane sai ka bi qur'ani ba dole bane sai ka bi hadisi ka ai ban kaula fulan aw fulan ka ai ban maganar wani ko na wani sun sahabbai ma sun yi sabani sai jawabi sai albani ce fal jawabu na'am yace game da cewa akwai sabani akwai bambanci tsakanin sabanin mu da na sahabbai yace eh haka ne hunaka farkun kabirun bainal ikhtilafain akwai sabani mai girman gaske akwai bambanci mai girman gaske tsakanin sabanin mu da na sahabbai wa yazharu zalika fi shay'aini hakan zai bayyana gare ka cikin al'amari biyu kacal kawai al-awwal farko sababu sababin da yake sa a yi sabani sababin da yasa suka yi sabani da sababin da yake sa mu mu yi sabani yanzu daban والآخر أبو نبيو أثره أبين ساباني يهيفر mai sabani ya haifar a cikin sahabbai mai mu sabani ya haifar a cikin mu wato amfani ilimi kenan an yi duk sabani sunan shi sabani amma mai haifar da sabanin su mai haifar da namu an yi duk sabanin sunan shi sabani sabanin da ya auku cikin su menene abin da ya haifar a tsakanin su mu yanzu namu me yake haifar mana a tsakanin mu in duk iri ɗaya ne sai a ce an sallama mana in aka samu bambanci tsakanin sababin sabaninsa da sababin sabanin mu yanzu ya zama namu da nasu ba iri ɗaya bane ba ina fata an fahimta sai ce fa amma ikhtilafu sahabati fa inna ma kana an daruratin wa ikhtilafin tabi'iyyin minhum fil fahm sabanin sahabbai ya faru ne saboda larura sabani ne irin na ɗabi'a da ya faru a tsakanin su ta fuskar fahimta la ikhtiyaran minhum lil khilaf ba wai su ne kowa ke neman sai ya saba wa dan uwansa ba abu ne ya faru kitibus ba tare da ina so in saba ma ko kai kana so ka saba min ba yudafu ila zalika umurul ukhra kanat fi zamanihim ka iya dan ƙara ma waɗansu al'amurra daban wanda akwai su a zamanin su istalzamat ikhtilafahum wanda waɗannan al'amuran su ne suka sa sahabbai suka yi sabani din sun mazalat min ba'dihim sannan daga baya kuma abubuwan suka kau bayan sahabbai sun kau wa misal hadha al-ikhtilaf la yumkinu al-khalas minhu kulliyan irin wannan sabani da sahabbai suka samu kansu baya iya waka kubuta gabarin sa gaba ɗaya ka tukan wala yalhaqu ahlahu dhanbu al-warid fil ayati as-sabiqa irin zargin da ya zo a ayoyin da suka gabata baya fadawa kan wanda yayi irin wannan sabanin na sahabbai kun fahimta da kyau wa ma fi ma'anaha da sauran ayoyin da ke dauke da ma'anar wannan ayoyin duk ba sa shafar irin sabanin da sahabbai suka yi saboda me li'adami tahaqquqi shartil mu'akhazati saboda shartin da ke sa a kama ka da laifi bai riga ya samu ba a cikin sabanin sahabbai mu ko shartin da ke sa a kama mutum da laifi idan ya sabani sharɗin ya cika aure su ku sharɗin bai cika ba wa huwa al-qasd wal isaw al-israru alayhi abin da ke sa a kama mutum da laifin ya sabani tun farko ya kasance ka gina fatawanka ne kawai dan ka saba wa wani ha kawai ka ji wani ya faɗa sai kake jin haushin me yasa ce kaza sai na saba masa ko za a mutu sai ka saba masa shi ma kuma tun da ya ji ka faɗa sai ya nemo dalilai jami'a don ya rufe maganarka wal israru alayhi da kuma ci gaba da sabanin a ki samo hanyar maslaha a kiyarda a kai kowa ya hau kujerar laki sahabbai ba su yi wannan ba wa amma al-ikhtilaf al-qa'im bain al-muqallida sabanin da yake faruwa yau a tsakanin yan bita zaizai dan mazhaba fala uzur lahu fihi galiban ba yanda za a yi a ba su uzur mafi rinjayen ki ba a ba su uzur fa inna ba'dahum qad tatabayyanu lahu al-hujjatu min al-kitabi was sunnah domin wani bangare daga cikin su mai yiwa hujja za ta bayyana gare shi cikin qur'ani da kuma sunna wa annaha tu'ayyidu al-mazhab al-akhar kuma wannan hujjar da ta bayyana tana karfa mazhabin dan uwansa alladhi la yatamazhabu bihi adatan wanda ba shi ya mayar a matsayin mazhabinsa ba fa yad'uha sai ya kyale wannan hujjar la li shay'in ba dan komai ba illa li annaha khilafu mazhabi sai dan kawai sunna ta saba mazhabarsa haka ne ko ba haka bane faka annal mazhaba indahu huwa al-aslu shi ya dauki mazhabi kamar mazhabi shine asali shine jigo aw huwa ad-dinu ko ma mazhabin shine addini allazi jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi yazo da shi wal mazhabu al-akhar huwa dinun akhar mansukh yana kirga ɗaya mazhabar kamar wani addini ne wanda an shafe yanzu nahi shine addini mai ciyo da haka kawai ba ruwan shi da dukkan hujjar da ke cikin wata mazhaba in dai ta saba mazhabar da mutu ba ta zama hujja ba ce a wurin sa ina ba dan kun fahimta galibi shine ikhtilafi na muqallida na'am eh a kuma sun ta cikin makaranta ne sai an tashi to ba zai yi ba wa akharuna minhum ala an-naqid min zalik wani rabi daga cikin su kuma على النقيض من ذلك سوء كان كيشير هكا فإنهم يرون هذه المذاهب على ما ب... على ما بينها من اختلاف واسع wato waɗancan wanda kowa ya tsaya kawai ya zare takobi sai dai a yi mazhabarsa kawai su ne kashin farko amma wannan kashi na biyu su kuma kishiyar haka ne su suna ganin waɗannan mazhabobi alama bainahum min ikhtilafin wasi tare da bambancin da ke tsakanin mazhabobin bambanci mai yawa ka shari'a muta'addida su suna ganin kamar shari'o'i ne kirgaggu kowace ka gada kowace shari'a ce mai zaman kanta kawai wato kamar ba musulunci ma ake ba kenan kowace wata shari'a ce mai zaman kanta kama sarraha bi zalika ba'd mutaakhirihim kamar yadda wani sashi na yan karshen su suka faɗa malam ya bada rafan ka duba cikin faidul qadir na imamul munawi ko silsilatul ahadith ad-da'ifa juz'i na ɗaya shafi na 76 zuwa 77 eh wannan da ku dai ku duba littafin ku la haraja alal muslimi an ya'khudha min ayyiha ma sha'a su suna ganin babu laifi ma mutum ya je ya duba abin da ya gada ya dauka ya dauki abin da ya ga dama cikin waɗannan mazhabobin waye da ama sha'a ya kyale wanda ya ga dama izil kullu shar'un domin kowace shari'a ce wa kad yahtajju haula'i su ma irin waɗannan wa haula'i da kuma nabiyin dukkan su suna iya kafa hujja ala baka'ihim fil ikhtilafi dangane da cewa ya halatta su ci gaba da wanzuwa a sabani suna kafa hujja bi zalikal hadith al batil da wancan rusasshen hadisi mara asali ikhtilafu ummati rahma wa kaseeran ma sami'nahum yastadilluna bihi ala zalik yaso da dama mun ji su suna kafa hujja da wannan hadisi kan haka wa yu'allilu ba'dhum hadha al-haditha wa yuwajjihu lahu har ma waɗansu su wannan hadisi su kawo masa illa ko su kawo masa sababi ko hikimar da ke karkashin wannan zuwan wannan hadisi hadisin ba mu ba wa yuwajjihu lahu su rinka yawa hadisin tawjihi bi qawlihim da fadarsa cewa innal ikhtilafa inna ma kana rahma li anna fihi tawsi'atan al-umma abin da ya sa aka ce saɓani rahama ne don a cikin saɓani akwai yalwata wa al'umma wa ma'a anna hadha ta'alil mukhalifun li sarih al-ayat al-mutaqaddima ma la tare da cewa wannan ta'alili da suka kawo ya saba wa doran ayoyin da suka gabata wa fahwa kalimatul a'immati as-sabiqati kuma ya saba maganganun malamai da suka gabata faqad ja'a an-nasu an ba'dihim bi raddihi su kansu ma wani sashi na masu bin mazhaba din sun zo sun mayar da martani kan irin wannan qala ibn al-qasim al-mu'arraf la yu'arraf qala ibn al-qasim ibn al-qasim ya faɗa dan makarantar malik kenan yace sami'tu malikan wallaysa يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ليس كما قال ناس فيه توسعة yace na ji malik da shi da laisu bin sa'ad ya kula ne su biyun kowa yana faɗa fi ikhtilafi ashabi rasulillah dangane da sabanin sahabbai suka ce laisa kama kala na sun fi tawfiya ba kamar yadda mutane suke cewa ba wai sabani a cikin sa akwai yalwa malik yace sam ba wata yalwa a cikin sa laisu bin sa'ad ma ce sam ba kamar yadda mutane ke faɗa masa laisa kazalika abin ba haka yake ba inna ma huwa khata'un wa sawab duk inda aka yi sabani daya ya dace da daidai daya yayi kuskure dole ne daya ya dace da daidai daya yayi ne kuskure yanzu me ne zai nuna daidan wani me zai nuna cewa wani akan daidai yake karfin dalili na qur'ani da hadisi da ya kafa hujjar me zai nuna wani yayi kuskure rashin karfin dalilinsa kenan idan an yi sabani zaɓe ake yi ko bincike ake yi a gano me wa yake gaskiya dan abi wa yake kuskure a nema masa rahama amma kawai sai a ba mutane zaɓe san kadan an yi sabani malik yake sam ba haka al'amari yake ba wannan magana ta malik ko ne meta a cikin littafin ibn abdul bar jami'u bayanil ilmi wa fadli kun gane ko wa qala ashhab ga ashab kuma shi ma dan makarantar maliki yace su ila malikun amman akhadha bi hadithin haddathahu thiqatun an ashabi rasulillah atarahu min zalika fi sa'atin an tambayi malik aka ce mutum ne yana zaune sai wani amintacce ya ba shi hadisi ya ruwaito daga sahabban annabi atarahu min zalika fi sa'atin shin yana da wata dama ta ya bar wannan hadisin ya kama maganar wani kuma faqala sai malik yace la wallahi hatta yusiba al-haqqa yace wallahi ba zai bar wannan hadisin ba ba zai dace ba har sai ya dace da daidai mal haqqu illa wahidun yace gaskiya tallin talce guda daya yan aka yi maganganu biyar dole ɗaya ce daidai sauran hudun kurakurai قولان مختلفان يكونان ثوابا جميعا مالك yace magana guda biyu masu sabani da juna kuma dukan su su zanto daidai mal haqqu was sawabu illa wahidun kam gaskiya guda ɗaya ce ba yanda za a yi gaskiya ta zama biyu wannan ita ce maganar Malik ibn Anas ka duba laidin tafin jami'u bayanin ilmi wa fadli na ibn Abdul Bar a'a ba zai shafi wannan babin ba ya ce kaula ne mukhtalifa ne in magana guda biyu sun yi sabani da juna a maganganu guda biyu in ba su yi sabani da juna ba ba ai ba magana ma sabani a cikin kenan ka fahimta da kyau wato dukan su wani lokaci in mun ratsa ta kan wani malami mu dan faɗin takaitaccen tarihin sa ashhab ibn abdul aziz ibn daud ibn ibrahim al-imam al-allama mufti misra أبو أمر القيسي العامري المصري الفقيه يقال له مسكين وأشهب لقب له an haife shi a shekara ta ɗari da arba'in bayan hijira malamansa da ya karatu sami'a malik bin anas wallai bin sa'ad wa yahya bin ayyub wa sulaiman bin bilal wa bakar bin budar wa dawud bin abdurrahman al-attar wa idda daliban su shi da suke karatu wajensa kuma ga sanan da yawa muhammad bin abdullah bin abdul hakam muhammad bin ibrahim bin al-mawwas سهنون ابن سعيد فكيه المغرب كده وقت سهنون ياتي با وعبد الملك بن وعبد الملك ابن حبيب فقيه الاندلس ايمان الدين cikin manyan دكا cikin malamin malikiya wa harun bin sa'id al-aili wa akharuna wa yakfihi qawl shafi'i zabi yace ki ashab in ma bai taba samun wata magana ba ta yabo sai maganar shafi'i dai ta ishe me shafi'i yace yace ma akhrajat misru afqaha min ashab yace tunda Misra take ba ta taba aihuwar wanda yake da fikihu ba irin ashab laula tsaitun fi ba dan zafin da yake ba dan zafi da yake ba to me yasa yace ba dan zafi da yake ba ibn abdul hakim yace sami'tu ashab yad'u fi sujudihi ala shafi'i bil mauti na ji ashab yana cikin sallah a sujada yana roƙon Allah ya kashe shafi'i aga dan zafi ne ke da ya sha wannan sabani suka yi fa amma ya rike addu'a a kansa a cikin sadi a cikin sadi Allahumma amini shafi'iyya wa illa zahaba ilmu malik wai shi dan dake malik ne fa yace ya Allah kashe shafi'i in ba haka ba za a gane kimar malik ba in shafi'i na da rai sai in shafi'i ya mutu a rasa fikihu duniya sai na wajen malik sai malik ya fito amma ka duba duk da haka bai hana shafi'i ya yabe shi ba tun da ya san yana da ilimi din da aka kai wa shafi'i labari ga abin da ashhab yake maka sai ce tamanna rijalun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lastu fiha bi awhadi fa qul lil ladhi yabghi khilafan ladhi mada ta'ahad li misliha ghayr ta'at ta'ahad li ukhra ghayriha ko ta'ahad li ukhra misliha faka anqadi sai waɗansu suna son in mutu to in ma na mutu ai wannan ba titi na bane ni kadai in na kullum fi hanya ne kowa da tafiya ko wanda ba zai mutu ba ashhab kenan to shine can zahabi karshe yace amma wa du'a'u ashhab ala shafi'i min babi kalamil mu'asirina wannan mummunan addu'a da ashhab ya rinka yawa shafi'i wannan maganganu ne na mutane da suka yi zamani galibi idan mutane sun yi zamani da juna sai raili ya shiga ko ka gane dan uwanka na da falala baka so ka yi kirarin falalarsa ba dan kowa ba dan kun yi zamani daya sai ka girmama wani wanda bai kai darajar sa ko kimarsa ba kawai ba dan kowa ba dan ya wuce ka da karni hudu ko biyar tunda ba tare kuke ba wai ido wa kake wa kare na wani ne ke gani da kullum yace ba'dhum fi ba'd wannan shaidar tsare kun juna wanda suke zamani daya ba a karɓar shaidar su ga juna a wani wurin imamu zahabi ce dama kalamul asrani yutsuwa wala yurwa in sa'a yayi magana ga sa'ansa wannan ba a rawaitowa linkewa ake saboda ba a mayar da magana shi ta zama shaida akan maganar dan uwansa in ba haka ba sai Yahya ibn Ma'in suwa ya suka rinka bude Bukhari wuta ba ji ba gani Imam Bukhari Amirul Mu'minin bin Hadi in ba haka ba Abdullah bin Abi Zayd ya rinka bude Imam Malik wuta ba ji ba gani yasa shi gaba shi bai dawo maka je wurin Malik ku yi karatu yace bal yutarahamu ala hadha wa ala hadha yace kai in ka karanta labarin ka ce kai Allah jikan shafi kai Allah jikan ashhab ka nemi wa kowa gafara wa yastaghfar lahum a roka musu gafara wa huwa babun wasiq wannan babi ne mai yalwa babin sabani a tsakanin tsaraikun juna kuma har kowane sa'a ya rinka yawa sa'a kallon hadarin kaji yace awwaluhu mautu umar farkon inda wannan kofar ta bude tunda umar ya mutu yace har yau ko ba ta ba ta rufuwa shamsuddin az-zahabi kenan tunda mun dan je yawo sai mu shiga ko wa kana al-muzani sahibul imam shafi imam al-muzani wanda yake shi kuma dalibin shafi'i ne yana cewa wa qad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi sun yi sabani fa khassa ba'dhum ba'dha sakin su ya nuna saki yayi kuskure wa nazara ba'dhum fi akawil ba'd sakin su ya kalli maganganun saki wa ta'akkabaha ya bibici maganganun abin da yake na daidai ya faɗa inda yake na kuskure kuma ya faɗa walau kana qauluhum kulluhu sawaban indahum lama fa'alu zalika da a ce in an yi sabani maganar kowa ta zama gaskiya to da ɗaya bai cewa ɗaya yayi kuskure ba kun gane wannan fikihun abin da yake so ya ce mana sahabbai sun yi sabani da suka yi sabani kowa na itikadin shine daidai dan wansa akan kuskure inda sabani na sa maganganun duk su zama daidai ɗaya zai kuskuren kan da ɗaya cikin su a ce dole dai akwai ɗaya ita ce gaskiya ko kamar maganar malik ta gabata yace wa ghadiba umar ibn al-khattab min ikhtilaf ubay ibn ka'ab wa ibn mas'ud fi as-salat fi as-sawd al-wahid umar dan khattab yayi fushi yayin da yaga abdullahi dan mas'ud da ubay ibn ka'ab suna fa sabani dangane da mutum yayin sallah da tufafi daya kamar a ce baka da wando amma kana da riga zulumbu har kasa ya halatta kai sallah da ita baka da riga amma kana da katon mayafi sai ka rataya ka dora shi akan banka fadar ka ka rufe jikinka da shi ya sauka har kasa da gwiwoyinka ya halaka kai sallar ko bai halaka ba sa abdullahi dan mas'ud suka yi sabani shi da ubayy bin ka'ab iz qala ubayy sai ubayy sai inna salata fi sawbil wahid hasanun jamil sallah a cikin tufafi daya wannan abu ne mai kyau mutum idan ya sallah da tufafi daya ta halaka wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud ko yace in kana zalika wasiyabu qalil inna ma kana zalika wasiyabu qalila an ba da fatawar a yi sallah da tufafi daya lokacin mutane suna cikin talauci ne ba tufafi da yawa amma yanzu tun da kuɗi sun zo kowa na da saddin kaya da wani sai ya sa biyu haka dan Mas'udi yake fa kharaja Umar mughdaban sai Umar ya fito yana fuki fa qala yace istalafa rajulan min ashabi rasulillah mimman yunzaru ilayhi wa yu'khadhu mutum biyu sun yi sabani cikin sahabban annabi cikin wanda kowa daga cikin su kuta ne ana iya sauraren shi ana iya kuma karɓar maganarsa wa kar sadaka ubay yace amma tare da haka ubay ne yayi gaskiya fatawar ubay ita ce daidai wa lam ya'lu ibn mas'ud shi ma ibn mas'ud ya ka cin kokarin sai faɗa bai ragwance ba amma dai wa yake kan gaskiya ubay ibn ka'ab kaza abin da umar ya faɗa walakin ni la asma'u ahadan yaktalifu fihi ba'da maqami hadha illa fa'altu bihi kaza wa kaza yace daga yau ba zan ƙara jin waɗansu sun yi sabani ba akan wannan matsala ta tufafi daya a yi sallah da shi ya halatta ko bai halatta ba duk wanda aka kawo mun suna sabani sai nayi musu kaza sai nayi musu kaza kenan magana ta zama mai kenan daya sai dai bi ya halatta a yi sallah su mafi ɗaya kar wanda ya saki cewa bai halatta ba abinda Umar ke so ya ce kenan yanzu inda sabani rahama ne sabani yalwata al'umma ne da ba sai a kyale ba a ce in ka ga dama ka yi aiki da fatawar dan mas'ud in ka ga dama ka yi aiki da fatawar ubayy bin ka'ab amma sai Umar ya yanki yace sadaka ubayy wa ibn mas'ud lam ya'lu wato ibn mas'ud kuma shi ma bai yi lagwanci ba kokarin sa yayi ijtihadi amma dai waye yake kan gaskiya ubay bin ka'ab kun gane ko wa qala al-imam al-muzani aidan imam al-muzani ya kuma cewa yuqalu liman jawwaza al-ikhtilafa wanda duk yace sa ya halatta ayi sabani sai wa za'ama anna al-alimaini idza ijtahada fil hadithati yace wai idan malamai biyu sun yi ijtihadi a cikin wani sabon abu da ya faru fa qala ahaduhuma halal ɗaya daga cikin su yace halal ne wal akhar haram ɗaya daga cikin su kuma yace haram ne anna kullu wahidin minhuma fi ijtihadihi musibul haqq yace wai kowanne ɗaya daga cikin su yayi daidai yanzu nan ko hankali ma zai karɓi wannan ɗaya yace halal ɗaya kuma yace me kuma sai ka ce duk magana ɗaya zai yiwu a hankali ma hankali ma zai karɓi wannan yace to duk wanda ya sake ce mana haka sai a ce da shi yuqalu lahu za a ce da shi a bi aslin qulta hadha am bi qiyas maganar ka cewa dukkan su akan daidai su kin ka faɗe ta ne da asali na qur'ani da hadisi ko ka faɗe ta ne da kiyasi ijtihadi kai wajen halatta maganganun su guda biyu wajen cewa dukkan su akan daidai su da me za ka kafa mana hujja a bi aslin kulta haza an bi qiyas shin za ka kafa hujja ne da asali shine qur'ani da hadisi ko za ka kafa hujja ne da kiyasi ma'ana ijtihadi an gane ko fa in qala bi aslin idan ya ce ai ina da asali ina da hujja qila lahu kayfa yakunu aslan wal kitabu yanfi al ikhtilaf ai wannan asalin naka yaya zai zama asali ya zai zama hujja ga qur'ani ya ce kar ayi wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayinat wala tanaza'u fatabtalu yanzu wani hadisi kake da shi wanda zai zo kishiyar wannan ayar kuma asalin da zaka dogara da shi kenan rusacce ne wa in qulta bi qiyas in ko yace a da qiyasi ne kila kaifa takunu al-usul tanfil khilaf yo shi qiyasi ai dole na bukatar almaki su alai to ta yaya zaka yi qiyasi ka gina shi a sama kasa baya da saiwa ko reshen da zai dogara a kansa bayan gaba ɗaya usul sune qur'ani da hadisi sun kore sabani wa yajuzu laka an tafisa alaihi ma jawaz al-khilaf yani ya lata ka zo ka yi kiyasi akan qur'ani alaiha akan usul din can jawaz khilaf wato ka halatta mana sabani bayan nasi ko ya haramta sabani haza ma la yujawizuhu aqilun imam al-muzani yace wannan duk mai hankali ba zai iya halatta mana shi ba fadlan an alimin ballantana ma kuma a ce malami hankali ma kawai in mutum yana da shi baya da ilimi bai kamata ba a samu maganganu guda biyu wani ya ce kaza ya halatta wani ya ce kaza bai halatta ba kuma ya ce mana wai duk daidai ce duk wanda muka yi ya ce ko hankali ba zai halatta haka ba ba zai kurbi wannan abin nan din ba wannan damun ba ballanta na ko malanta eh eh ba wanda ya rinjayar a'a ijtihadi shiga cikin ibada a nan gurin mai suke la ya sallan ne a hadukum illa fi bani quraiza abdullahi yana kawo cewa to ai gashi waɗansu sun yi sallah hanya waɗansu kuma bisu sallah ba sai da aka je na wani quraiza waɗanda suka sallah a hanya da mai sun kafa hujja da ijtihadi ko da nasi waɗancan su ma da suka kafa hujja da mai sun kafa hujja cikin su ba wanda yake yaki ka fahimta ku cikin su ba wanda yake yaki shi nassin ne ya kasance ya tamilu haza wa ya tamilu haza zai iya kunsar wacce ma'anar zai iya kunsar wacce ma'anar wannan idan fiqhun ya tafi da yawa za a wuce inda muka saba shine cewa da annabi ce ku zagura ku tafi ba yaki za su ba tun da yaki za su za a je a darkafi yahudu sai ce kar wanda ya sallata an je can su suka fahimci zuwa can a yi gwagwarmayan nan a wannan lokacin ya fi sallah muhimmanci ya kamata su je can tun kafin su yi sallah a can ka fahimta ku saboda zabura su je su kai farmaki da kafirai waɗansu suna kafa hujja da wannan bisa da cewa ai wannan abin da suka tafi wani abu ne na ɗaukakar musulunci gaba ɗaya sallah kuma maslahar kake ta kake kaɗai kuma duk da haka dai ba da iske hadin suka tauba dai da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagala ga barin yin sallah ranar da zo sarfandar har sai yau har sai da rana ta faɗi bai la'asar ba umar dan khattab ya zana la'antar kafirai na cewa sun hana mu sallah ma mun mantawa da sallah har ga lokacin abu sun shagaltar da mu ba mu yi sallah ba har me har rana ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni ma ban yi ba suka yi sallar la'asar sannan suka yi magana ala kulli halin dai ba zurfawa za mu ba wancan maganganu guda wancan hadisi ko wanne daga cikin ya kafa hujja ne da hadisi ba wanda ya kiyasi ko istihadi ka fahimta da kyau fa in qala qa'ilun yukhalifu ma dhakartahu an al-imam malik anna al-haqq wahidun la yata'addad ما جاء في كتاب المدخل الفقهي كو المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء wato yake cewa mai yiwa wani mai magana ya ce da mu kasan can baya albani ya kawo maganar imam malik ko cewa idan an yi sabani guda biyu ɗaya ne ke kan gaskiya ɗaya ko mai ne kuskure ne ya ce to wannan maganar da ka kawo ta malik ga wata magana da muka samu a cikin littafin almudu sanar suka hina ustaz azzarka ta saba ma abin da kai ka ruwaito cikin maganan malik da baya ga abin da shi yace yace wala kad hamma abu ja'far al-mansur ثم الرشيد بعده أن يختاروا مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية lokacin sarautar abu ja'far al-mansur da kuma rashid da ya biyo bayansa kowane ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin ya zaɓi an ya tara mazhabar imam malik sun so su zaɓi mazhabar imam malik da littafin sa na muwaffa a matsayin kanunin qada'iyya a mai da shi kamar shine constitution da za a rinka aiki da shi lidawlat al-abbasiyya a daular banal abbas harun rashid ya cewa malik kawo littafin kawai mai da shi shine constitution kawai a bar dukkan wani littafin hadisi ce naka muwaffa wato rashid ya faɗa haka abu jafar mansur ma ya faɗa haka fa nahahu ma malikun an zai sai malik ya hana su وقال يتي إن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مسيء yace da shi sahaban annabi sun yi sabani cikin abin da ya shafi shari'a cikin abin da ya shafi furu'a banda aqida wa tafarraqu fil buldan kuma sun rabu garuruka daban-daban wa kullum musibun kowannen su kuma daidai yayi kaga wannan magana ta malik in har ta inganta ta saba ma abinda muka tabbatar mai a baya tunda a baya ce in an samu maganganu guda biyu ɗaya ne yayi daidai ɗaya kuma yayi kuskure anan sai yace mai wa kullun musibun kowanne daidai albani yace mai yiwa wani zai ce mana maganar ka ta baya ga wata mun kawo maka yanzu ta walwale ta yaya zaka yi yanzu albani إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله wannan kissa shahararriya ce sananniya ce ta zo daga wajen imam malik ibn anas lakinna qawluhu fi akhiriha wa kullun musibun mimma la a'lamu lahu aslan fi shay'in min ar-riwayat wal masadir allati waqaftu alaiha yace amma jumlar karshe wadda ta ce wa kullun musibun yace wannan fa ban san asalin ta ba cikin duk abin da na bincike shi na ruwayoyi da littattafai da na leko game da wannan kissa اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية سي رواية سيا ود أبو نعيم يكاوت في حلية الأولياء جزء نشد شاس نظري أكو لثلاثين دبيو بإسناد فيه المقدام بن داود ود أتكن سند ونن كسر أرواية أبو نعيم أسند تأقوي مقدام ابن داود وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء ينا دقتكن jerin gwanan mazajen da zahabi ya kawo su a cikin littafin sa abdu'afa ko a cikin jerin gwanan abdu'afa wa ma'a zalika tare da haka ma dai fa inna lafzaha lafazin da ke can din ba yadda ku kuke faɗa ba ne yanzu ku yanzu kun ce malik ya ce wa kullum musibin amma lafazin da ke can tare da ma shi kanshi sanadin mai rauni ne don aka yi wa kullun inda nafsihi musibun kowanne a karan kansa yana ganin shi akan daidai a san din ga yadda ruwa ya tafi kenan fa qawluhu inda nafsihi maganar sa cewa inda nafsihi yadullu ala anna riwayat al mudkhal madkhulatun wannan nan ruwayan da shi al imam wato al ustaz zarqa ya kawo a cikin littafin sa al mudkhal fiqhi wannan kissa tashi madkhulatun da yace wai malaka ce wa kullum musibun bai ma shiro daidai ba yadda yake daidai wa kullum inda nafsihi musib to tare da haka kuma sanadin ta da'ifi kun fahimta da kyau wa kaifa la takunu kadhalika wa hiya mukhalifatun lima rawahu istiqatu an al-imam malik wannan ku dama ai haka kissa da ya kamata ta zama ta zama da'ifiya domin ko ba komai ta sabawa abinda amintattun suka ruwaito daga imam malik anna al-haqqa wahidun la yata'addad cewa dai gaskiya ɗaya take ba ta kididdiguwa kama sabaka bayanuhu kamar yadda bayanin sai gabata wa ala hada mala yace akan wannan bayani ne kullul a'immati min as-sahabati wat tabi'ina wal a'immati al-arba'ati al-mujtahidin wa ghairihim akan wannan mas'ala da muka gina maka ne dukkan shugabanni suke cikin sahabbai da tabi'ai da shugabannin mazhabobi guda hudu mujtahidan nan da waɗansu su dukkan su sun yi ijma'i kan cewa me gaskiya ɗaya ce duk inda ka samu magana biyu mabambanta juna magana uku ko hudu ko biyar ko sama da haka ko kasa da haka sun ci karo da juna ɗaya ce gaskiya sauran hudun menene kuskure ne ma wannan yace sa wannan shine ijma'in sahabbai shine ijma'in ta- tabi'ai shine ijma'in tabi'u tabi'i da sai Imam Malik shine ijma'in duk ma'abuta gaskiya da suka zo bayan su. kun fahimta da kyau yace qala ibn Abdul Barr ibn Abdul Barr ya faɗa yace walau kana sawabu fi wajhaini mutadafi'aini ma katta as-salafu ba'dhum ba'dha da a ce in an yi maganganu guda biyu mabambanta juna dukkaninsu daidai ne akwai gaskiya a nan nan ma akwai gaskiya da magabata sashin su bai jingina kuskure zuwa ga sashi ba da ba wanda zai cewa kai kuskure kake inda suna itikadin mai daidai ne a kowane bangare kun fahimta ku ijtihadihim a cikin ijtihadin su wa qada'ihim da hukunce hukuncen da suka zartar wa fatawahum da fatawoyin da suka yi wan nazaru ya ba an yakuna shay'u wa zidduhu sawaban ibn abdul bari yace ku ko da bincike na fiqhu ma yana kin a samu abu da kishiyarsa kuma a ce dukan sun zama daidai ga abu ga kishiyarsa kuma dukan sun zama daidai walaqad ahsana man qala yace hakika wanda ya wannan magana ya kyauta da yace mai isbatu ziddaini ma'an fi hali asbahu ma ya'ti min al muhali tabbatar da kishiyoyi guda biyu lokaci guda to wannan shine mafi munin abin da ake kawowa min al muhali na abin da ba shi yiwa nan take ka ce wannan ruwan mai zafi ne kuma mai sanyi ne zai yiwu nan take ka ce wane yana ɗaki kuma yana waje ba zai yiwu ba dole ko dai yana ɗaki ko yana waje ko yana ɗaki da dare yana waje da yaushe da rana amma ka ce lokaci guda yana ɗaki yana waje lokaci guda wannan ruwan tafasasshe ne ko mai kankara ne ba zai yiwu ba to kamar haka ne lokaci guda magana ɗaya ta zama ƙarya ta zama gaskiya lokaci guda ba zai yiwu ba ko magana biyu wannan gaskiya wannan ƙarya kuma ka ce da ɗaya ne ba zai yiwu ba lokaci guda ka ce da siga da mur duk ɗaya ne maɗaci da sukari duk ɗaya ne da zuma da maɗaci ka ce ɗanɗanin su ɗaya lokaci guda zuma ita ce maɗaci maɗaci shine zuma habba ai ba zai taɓa yiwa ba فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك yace to abokin magana bayan ya ji wannan bayani sai ya sallama tunda dai ya tabbata wannan riwaya da aka kawo ta karshe rusasshiya ce wai malik ya ce kullum musibin wannan bai tabbata ba daga gare shi to sai kuma ya kawo tambaya ta biyu sai ce falima za abal imamu alal mansur an yajma annasa ala kitabihi almuwatta dan me malik ya kiyarda abu ja'far al-mansur ya hada kan mutane wajen bin littafin muwatta kadai dan me malik ya yarda da wannan an gane ku walai mujibahu ila zalika ba tare da ya ba shi waccan ansa ba fa aqulu albani sai ce sai in ce ahsanu ma waqaftu alaihi min riwayati mafi kyawun abin da na samu na wannan riwaya ma zakarahu al-hafiz ibn kasir shine abin da ibn kasir ya ambata fi sharh ikhtisari ulum al-hadith a cikin sharhin da yayi na ikhtisar ulum al-hadith wa huwa da ko yadda abin yake yace anna al-imam malik qala abin da imam malik ya faɗa shine inna an-nas qad jama'u wa tala'u ala ashiya'a lam nattali alaiha hujjar da ya bari kenan yace kar ka mayar da littafi na na musa ya zanto shine constitution a daular banil abbas saboda me innan nasa yace domin mutane yana nufin ragowar malamai da ba ni ba qad jama'u sun tattara hadisai wa tala'u ala ashiya sun leko waɗansu ababe da dama na hujjoji da hadisan annabi lam nasali alaiha wanda bai wangan su ba idan ka ce dole sai da na za a aiki a kone sauran yanzu za ka kubutarwa da mutane sunar annabi mai tarin yawa wanda ni ban santa ba wanda wannan shine hakikanin abin da imam malik ya faɗa ibn adam kun gane ko sai albani ce wa zalika min tamami ilmihi wa insafi wannan shi ke nuna cikar ilimin imam malik domin ko ilimi shine jin tsoron Allah wa insafi da adalcinsa kama qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala kamar yadda ibn kathir ya faɗa malaka fa sabata anna al-khilafa sharrun kullu bayan wannan dogon bayani sai ya bayyana a sarri cewa dai ashe sabani sharri ne gaba ɗayansa walaysa rahmatan babu inda sabani ke zama rahama walakin minhu ma yu'akhadhu alayhi al-insan sai dai kawai abin da za a ce a cikin sabani akwai wanda ake kama mutum da shi idan yayi a yi masa ukuba ko a tuhumce shi da shi ka khilafin muta'assibati lil mazahib kamar sabani na yan takifan mazhaba wa minhu ma la yu'akhadhu alayhi akwai sabani irin wanda ba a kama mutum da laifi kuma ba a zargin sa ka khilafin sahabati kamar irin sabanin da ya faru tsakanin sahabbai wa man taba'ahum min al-a'imma da waɗanda suka bi su cikin limamai hasharana Allah fi zumratihim Allah ya tashe mu a cikin tawagar su ووفقنا لاتباعهم يكون داتر دمو وجن يمس جيا جن أبن لسيكي الباني فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة yanzu ya bayyana a sarari irin sabanin sahabbai ba shi ne irin sabanin mai ba almuqallida ba irin namu wanda muke a yau ba wa khulasatuhu takaitacciyar magana dai anna sahabata ikhtalafu idraran sahabbai sun yi sabani saboda sabani ya zame musu dole walakinnahum kanu yunkiruna al-ikhtilaf tare da haka kuma suna kin sabani wa yafirruna minhu suna guje masa ma wajadu ila zalika sabila matukar sun samu hanyar da za su guje masa din wa amma al-muqallidatu amma waɗanda suke mabiya mazhabobi ko a yau fama imkanihim al-khalas minhu tare da yiwuwar masu kaucewa sabanin ya zanto sun hada kai din walau fi kismin kabirin minhu ko da a wani bangare ne mafi girma ba a dukkan bangarori ba fala ya tafi kuna to duk da haka sai ka samu ba za su taba haduwa ba wala ya ta'auna ilahi ba ma sa yin wani yunkuri wajen gudanar kawar da safani bal yuqirrunahu su tabbatar da safanin ma suke yi fashattana idan bainal ikhtilafain wannan sai nuna mana bambanci da nesa kwarai da gaske tsakanin safanin da da na yanzu ذلك هو الفرق من جهة السبب wannan shine bambanci dangane da sababin da yake haifar da sabani sababin da ya haifar da sabani daban da namu sababin da ya haifar da sabani a tsakanin sahabbai boyuwar gaskiya ko wani ya san wani abu na hadisi dan uwansa bai sani ba ko wani na da kaza wani na da kaza sai su yi sabani da zaran sun gano ga wanda yake kan daidai sai wannan sabanin ya zama tarihi sai a dinke sai a tafi kan daidai mu ko sababin mu ba haka bane ba tun farko da an mutum zai gina fatawarsa ko akan son zuciyarsa wancan ma gina kan son zuciyarsa ko ba wanda ya tsaya yana jiran ya karɓi gaskiya idan ta bayyana a harshen dan uwansa kun gane ku wa amma al-farqu min jihati al-athar amma idan kana so kaga kuma bambanci da ke tsakanin mu da su min jihati al-athar ta fuskar abin da sabanin ya haifar bayan kaga bambanci ta fuskar sababin da ya haifar da sabanin فهو أوضح وأن زي هو فيلي وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع domin su sahabbai tare da sabaninsu dangane a irin wanda aka sani a bangaren furu'a wato ilimin fikihu kenan ko hukunce hukunce kanu muhafizina ashadda muhafazati ala mazhar wahda tare da haka za ga suna iyakacin kiyayewa tsananin kiyayewa bisa ga su samar da haɗin kai tsakaninsu ba'idina kullal bu'di amma yufarriqul kalima sukan nesanci duk abin da suka san zai raba kalmar su wa yasda usufu ya datsa sahun su faqad kana fihim masalan man yara mashru'iyyat al-jahr bil basmala a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin halal ne shari'a ne a bayyana basmala idan an zo sallah wa minhum man yara adam mashru'iyyatihi daga cikin su akwai wanda yake ganin sam ba za a bayyana ba a sirrance za a yi ta kamar yadda annabi ke yi وكان فيهم من يرى استهبابا رفع اليدين daga cikin su akwai wanda yake ganin mustahabi ne idan an zo sallah a daga hannu Allahu akbar wa minhum man la yarahu akwai wanda yake ganin ba za a daga hannu din nan ba wa fihim man yara naqd alwudu'i bi mass almar'a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin in an in an shafa mace alwala ta warware wa minhum man la yarahu daga cikin su kuma akwai wanda yake ganin sam shafar mace baya warware alwala wa ma zalik amma tare da dukkan wannan abin da ya faru tsakanin su فقد كانوا يصلون جميعا وراء امام واحد dukkanin su suna yin sallah a bayan limami daya wala yastankifu ahadun minhum an salati wara al imami ba wanda yake kyamar yi sallah a bayan wani liman da khilafin mazhabi kawai dan suna da sabanin fatawa tsakanin su da limamu tabbata haka wa amma al muqallidun amma in yau kuwa mabiya mazhaba fa khilafuhum ala naqizi su sabanin su sam ya saba mana sahabbai min zalika tamaman faqad kana min athari yana daga cikin abinda sabani haifar yau a tsakanin al'umma an tafarraqa almuslimuna fi a'zam rukunin ba'da shahadatin yadda musulmai suka rabu akan mafi girman rukuni bayan bayan kalmar shahada ala wa huwa salatu shine sallah fahum ya'bawna an yusallu jami'an wara imamin wahid a yau mabiya mazhaba suna kin su yi sallah a bayan liman daya bi hujjati anna salatal imami batilatun أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه wadan idan kai sallah a bayan wanda ya saba wa mazhabar ka to sallar ka ko dai ta rushe ko kuma ka aikata makaruhi idan shi dan malikiya ne kai dan shafi'iya ko shi dan shafi'iya kai dan malikiya wadansu su sai baka da sallah wadansu su wasu sai a a sallar ta yi amma ka aikata makaruhi ko kad samina zalika albani yace mun ji wannan da kunnan mu wa ra'aynahu kama ra'ahu gairuna kuma mun gan shi da idan mu ma kamar yadda wani mu ma ya gani ka duba littafin ma la yajuzu fihi al-khilaf an gane ko kaifa la wa qad nassat kutubu ba'd al-mazahib al-mashhura al-yawma ala al-karahati aw al-butlan ya za ka mamakin haka gashi wani sashi na littattafan mazhabobin da yau suka shahara a duniyar nan waɗansu daga cikin littattafan su sun nassanta karhancin sallah ko ma lalacewar sallah idan ka yi ta a bayan wanda ba dan mazhabar ka ba wa kana min natijati zalika sai ya zanto a sakamakon haka din sakamakon da aka samu shine an taji da arba'ata mahariba fil masjid al jami idan ka zo mazhaba sai ka ga mihrabi har guda hudu wato irin dan lungun da liman ke shiga idan ka zo masallaci sai ka ga dan lungun da liman ke shiga har guda hudu eh can ayi daya wato daga arewa kenan a dan an karo gaba a karin daya idan an zo tsakiya ayi daya idan an je can ayi daya wancan na farkon da yan hanafiya ne za su zo su yi sallar kila wajen karfe 12 da kwata idan sun yi sun gama yan malikiya kuma su kuma su zo su yi nasu su kuma sai limamin su koma inda limamin wacce ya zauna shi bai zauna a wajen ba wannan fa ana yin wannan a wajen su Pakistan su India su Afghanistan an gane ku su Indonesia duk ana irin waɗannan su Syria ka har a Egypt ana yin irin waɗannan take fa a wajen solara masallaci guda ba ma a fara sallar tare in kai dan malikiya ma ka zo masallaci da ma ka tabbatar limamin ku sai an jima zai zo wadannan suna sallar su kai kana gefe kana zikirin ka ko kana karatun qur'ani lokacin sallar ku ko bai ba ai nan gurin ba mu ga komai ba a cikin cikin maza ba ba abinda mu gani yusalli fiha a'immatun arba'atun limamai hudu za su yi wa mutane sallah muta'aqibina wancan bayan wancan wa tajidu unasan yantazuruna imamahum zaka ga waɗansu mutanen suna zaune suna jiran limamin su bainama al-imam al-akhar qa'imun yusalli ga wani limamin yana sallah amma sun suna zaune wai sai limamin sai zo in an jima bal laqad wasala al-khilaf ila ma huwa ashadd min zalika sabanin ma har ya fa haka sanni inda ba'd al-muqallidina a waɗansu mabiya mazhabobin misaluhu daga cikin misalin wanda ya wannan din sanani man utazawuj bainal hanafi wa shafi'iyya har ma akwai wanda suka ce bai halatta ba kai dan hanafiya ka auri mace mai bin mazhabin shafi'iyya thumma sadara fatwa min ba'd al-mashhurin inda al-hanafiya har ma wata fatawa ta zo daga wajen manyan malaman mazhaba na hanafiya wa huwa al-mulaqqab bi mufti al-thaqalaini daga jin taken ma ka san akwai tikifiya wai mufti al-thaqalaini kun san al-thaqalaini suna al-insu wal jinn ko mai fatawar aljanu da mutane gaba ɗaya duk cikin ɗan adam da aljanu ba mai fatawa irin mufti al-thaqalaini to shi da ya zo sai ce a'a wannan zafi kuka yi da kuka ce bai halatta ba dan hanafiya ya aure yar shafi'iyya ya halatta sai dai ya dauke ta kamar matsayin ahlul kitab ka ji wani gyara fa ajaza tazawuj al-hanafi bi shafi'iyya yace ya halatta yanzu dan hanafiya ya aure yar shafi'iyya wa allala zalika bi qawlihi ya kawo dalilin fadin sa yace tanzilan laha manzilata ahlul kitab yace a mayar da ita kamar ahlul kitab ya halatta ya aure ta albani yace wa mahu zalika yace kaga abin da zamu fahimta karkashin wannan magana ta ce wa mafahimul kutub mu'tabaratun inda hum su dama kuwa duk abin da aka fahimta a littafin mutum abin kirgawa ne a matsayin hujja abin da zamu fahimta a littafin sa annahu la yajuzul aqd kenan bai halatta ba a sami kishiyar haka yanzu ya halatta dan hanafiya ya auri mace yar shafi'iyya amma bai halatta ba kenan dan shafi'iyya namiji ya auri mace yar hanafiya tunda ya ce shi dan hanafiya da zai aure yar shafi'iyya saboda me tanzilan laha manzilata ahlul kitab saboda an baka matsayin ahlul kitab ne to ka ku ahlul kitab ai kai musulmi ne ya halatta ka auri mace ahlul kitab amma namiji ahlul kitab ya halatta auri musulma to kaga shine abin da suka bada fatawa da al-awwal bi manduqihim wa thani bi fuhum manduqihim kaga yadda ta kifan mazhaban yayi ga mutane duk me ya yanzu wannan zai saka ba mutane sa suke zai su sabani ga yadda har sabanin ya kai su a cikin sabai an samu suka wannan sabanin irin wannan abin ya haifa sabani ya haifar musu da irin wannan to ya zamu kafa hujjar sabanin su da namu kenan yace kenan annahu la yajuz al-aqs bai halatta ba kishiyar haka wa huwa tazawwuj shafi'i bil hanafiyya wato bai halatta kenan dan shafi'iyya ya auri mace hanafiya kama la yajuz tazawwuj al-kitabi bil muslima kama yadda dama mun sani bai halatta ba ahlul kitab namiji yace za auri mace muslima hadha ne misalan min amsalatin kathiratin albani yace wannan misalai ne biyu katal daga cikin misalai masu tarin yawa tuwaddihu lil aqili wadda za su bayyana wa mutum mai hankali al-asar sayyi'a mummunan sakamako allazi kana natijat ikhtilafil mutaakhirina mummunan sakamakon da aka samu a sakamakon sabanin wato malaman karshe wa israruhum alaihi da kuma doge wanda suke kan sabanin bi khilaf bi khilaf bi khilaf ikhtilaf salaf wanda kuma su salaf ba haka sabanin sai ke ba falan yakul lahu ayyu atharin sayyi'in fil umma sabanin sahabbai bai da kowane irin tasiri mummuna game da al'umma ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين دان هكا duk ayoyin da suka zo wanda suke hana saɓani a cikin addini din nan wato saɓanin sahabbai ya yi nisa a ce wannan ayoyin sun shafe da khilaf mutaakhirina ba kamar kuma saɓanin mutanen karshe ba wanda su ne ayoyin za su shafa hadana Allahu jami'an ila siratal mustaqim da haka yace Allah ya shirye da mu gaba ɗaya zuwa ga tabarki madadi ina ganin sai mu tsaya a nan gurin saboda lokaci ya tsanga abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya ji mana ko darasin yau ba ta shafi darasin karatun tauhidi da muka yi don haka sai dai mu barta sai ranar karatun tauhidi insha Allah saboda waɗanda suka ji wancan kasar ɗin su ji ansara kasar ɗin da zai biyo bayan insha Allah wannan yake cewa kamfin da ake na NYSC ya cancanci a masa salatar kasari ai tafiya kai inda ka yi tafiya daga nan zuwa wani gari don saboda halartar sansani na ɗalibai masu hidimar ƙasa za ka yi sallan kasaru kuma zaman ka da kai can gurin na mako biyu ko uku ko hudu a matsayin matafiyi kake da haka za ka yi yin kasar har zuwa lokacin da za ka dawo gida sai fa in ka bi mazaunin gida sallah sosai ka cika sallah mai kasar duk lokacin da ya zo masallaci za a yi sallar jam'i da mutanen gida to kuskure ne mutum ya koma gefe guda ya sallar su kadai sai dai ya bi masu kasar ya cika wannan shine ya dace da sunna inda ya bi masu kasar sun ce da shi zo kai mana limanci to sai ya raka abin sai ya sallama so sai su cika amma haka kawai dan mutum na kasar sai zo masallaci sai ya koma gefe guda ana sallah in ma kace da ya sallah ya wai shi kasar yake sai an gama zai wannan ba daidai bane ba wannan yace ya ji wani kasas na wani malami ya ce wai idan mutum ya yi sallah da maziyi a tufafinsa babu komai sallarsa ta yi sai fa in yayi da gangan ne to bai kyauta ba to shin kenan wannan na nufin mani ba najisa mazi ba najisa bane mazi najasa ne da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to amma wannan wata matsala ce da waɗansu malamai suka yi sabani a kai shine shin tsarkin tufafinka sharaɗi ne cikin sharaɗin sallah ko ba sharaɗin sallah ne idan mun ɗauka cewa sharaɗi ne daga cikin sharaɗin sallah ma'ana sallah ba ta inganta sai da shi dole sai da sai kana sarki za ka yi sallah kenan sai tufafinka na sarki kai idan kuma muka ce a wajib ne min alwajibat to shikenan mutum ya iya yin sallah ba tare da wannan sarkin ba kuma ya zanto sallar ta yi sai dai ya yi laifi na rashin wancan a daga tsakaci dai malamai suka yi sabani a ciki kila babu mamaki malamin da ya yi wannan fatawa ya karanta ne cikin littafin asailul jarrar na imamu shaukani inda shi yake ganin cewa tufafin jikinka dan yana da najasa kai sallar ka ba komai a kanka amma dai mafi kyawu shine mutum ya kasance ya yi sallah a cikin mafi kamalar cikarsa shine ya kasance yana cikin sulhu tsarkin tufafi da tsarkin jiki tsarkin jiki dama wannan dole ne yayin da baka da alwala baya halatta kai sallah an gane ku sai fa in za ka yi taimama a madadin ta wannan yake cewa shi iliminsa bai wuce ahalari da ijmawi ba to su ma dole ne kuma sai ya nemi hujja kenan wajen abin da ya gani a ciki kafin ya aike da shi wato wajen cewa sai mutum ya kafa hujja kafin ya aiki da abu ba kowane ɗaya ne cikin daidaikun al'umma ake ɗora masa wannan nauyin ba saboda matakan mutane na ilimi da fahimta ba ɗaya suke ba akwai mutumin da yake yana matakin farko na ilimi ta yadda ba zai iya rike hujjoji na qur'ani ko na hadisi ba kan kowace matsala ta addini da zai aiki da ita wannan abin da ake bukata da shi ya samu malamin da yake kyautata san yana da ilimin addini game da abin da zai tambaye shi din na biyu kuma yana da tsoron Allah gwargwadon hali ta yadda ba zai faɗa masa son zuciya ba to sai ya masa fatawa sai ya faɗa masa abin da zai bauta ma Allah a kai amma cewa sai ya haddace ayar ko ya haddace hadisin wannan ba za a kallafa masa wannan ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to da haka ga irin wannan mai neman matakin ilimi na farko shine ne daga karanta ahalari ismawi da sauransu galibi wannan yanzu ba zai iya rike dalili ba amma daga lokacin da ya dan haɓaka ta fuskar ilimi zai kai matsayin da zai iya rike dalili sai dai kawai shawarar da za a bai wa yan uwa shine sanya littattafai na ahalari da ismawi duk yana da kyau kwarai da gaske idan ka kai har ismawi har ka shiga risala to yana da kyau kuma sai ka sanya littafin hadisi gefe guda ana koya maka kamar littafin bulugul maram ana koya maka dan hadisi ne da suka shafi hukunce hukuncen shari'a dan kowane abu da ka karanta a can gurin ka rinka ganin da wani dalili aka dogara a cikin nan gurin to sai wannan ya wayar maka da kai kuma ya sa cikin dan kankanin lokaci ka sami ilimi mai tarin yawa sama da a ce ka tsaya kan wancan littafin ahalari ismawi iziya risala askari kuma har sai ka je muftasar akan wannan sai ka daɗe kanka bai waye sosai ba ta fuskar ilimi da sauransu Allah ki mana gaban kata mai tambaya na gaba wai yana son a yi masa tafsirin inna a tsayina kalkautar inna a tsayina kalkautar fasalli rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar abinda suran take cewa inna a tsayina kalkautar hakika mun baka alkautar wanda alkautar din nan wani kogi ne ko tafki ne a cikin aljanna wanda aka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya sha ruwansa ba zai kara jin kishirwa ba har abada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi malamai sun yi sabani shin wannan alkausar ya ke banci al'ummar annabi ne kadai ko kuma ya shafi sauran dukkan musulmai da suka zo a zamun nan annabawa daban-daban wannan matsala ce ta sabani da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan kyauta ce ta annabi Muhammad shi kadai shi da al'ummarsa ko da cikin al'umma mabiya annabawan da suka gabata ba kowa ne zai kawo alkautar ba sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saboda suna kafa hujja da cewa inna a'tainaka sai Allah ce fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka ma'ana sallar da duk zaka yi kai domin neman kusanci zuwa ga Allah don Allah ya baka lada wanhar sannan kuma ka yanka dabba asalin annaharu shine azzabhu ko da yake a wani lokacin a logance annaharu zai furin jaye a raƙumi soke raƙumi da ake da maki ko da abin soke to amma dai lafazin annaharu idan ya zo a shari'ance yana ɗaukar ma'anan sokewa yana ɗaukar ma'anan yankawa sai zanto sokewa ga abin da shi su kansa din ake yi yankawa ga abin da kuma yankansa ake fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wan har ha kuma yanka ba idan ka tashi kai domin ubangijinka to wannan shine ke nuna cikar tauhidi dan ka saba wa masu shirka wanda idan sun tashi yanka suke yi domin goma kansu kai kai yanka domin neman kusanci zuwa ga ubangijinka inna shani aka huwal abtar inna shani aka lalle wanda yake duk duk wanda yake muna na maka huwal abtar shine marakin albarka shi ne watsatsai wanda baya da albarka wanda duk ke munnawa a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka a takaice wannan shine tafsirin inna a to ina kabare da kane ba wasan da rabbi ka wani har eh sukan yi wannan fasara amma fasara ce mai rauni da haka ban kawo ta ba fassaran cewa fasalli li rabbika wanhar abinda wannan wanhar ke nufi shine dora hannun dama akan na hagu akan kina wato ka sanya hannunka kusa da wuyanka to amma su ai suna so su fassara annaru shine wuya ba za a ce wanhar dora hannunka akan wuyanka ba da haka sai ya bukaci tawuli dora hannunka kusa da wuya shine kan me kan kirji haka suke fassara amma tafsiri ne mai rauni da haka ban kawo shi ba an gane ko to wannan sune tambayoyin da na iya ansawa ma ku sauran minti uku waɗanda na iya ansawa kenan kai rubutun su ya zo min da sauki sauran kuma rubutun su baya da sauki su na'am na me mukalladanci ne kawai na mazhaba ba wai karatu bai je musu ba galibin su ma malamai ne amma mukalladanci ne na mazhaba ba zai sa su iya barin mazhabar su ba su bi hadisin annabi in ba haka ba ka duba littafin bazlul majhud fi hallin mushkil abi dawud wanda wani malami ya kasar inda ya sharhin abu dawud abin da yake cewa ka'idan da muka bi wajen sharhin abu dawud duk lokacin da muka kawo tarjama da ya yi ya ce to wannan tarjamar faɗin hukuncin da ya kafin ya kawo hadisi ya ce to shi kenan sai mu kawo ra'ayin malaman mazhabar mu ta hanafiya cewa ga fatawarsu game da wannan matsala hadisin ko da mai abu dawud ya kawo in hadisin ya dace da abin da malamanmu suka tafi to shi kenan sai a zauna lafiya in ko hadisin ya saba wa abin da malamu suka tafi dole sai mun yi masa tawili kalar haka ya faɗa ko kunya babu har kan haka so yan hanabiya suka faɗa suka ce dukkan hadisi da ya zo ya saba wa abin da malaman mazhabar hanafiya suka bada fatawa fa huwa imma mu'awwalun aw mansukh suka ce ko dai hadisin mansukhi ne ko kuma zai karbi tawili dan ya dace da mazhabar wato kaga ma shi hadisi shi ake so a biyo ya dace da mazhabar ba mazhaba ce za a lallace ta ta dace da hadisi ba ba ruwansu haka yi tun a cikin mukaddimar littafin su kafin a je ko ina ruwansu to manyan malamai duk sun fada cikin wannan shi yasa zaka san shari'a a hannun Allah take wani lokacin za ka ga mutum da ilimin sa da komai amma kuma ya karkace mata farki madaidaici ga ilimin ga komai zahidi din al-kausari a kasar indiya kakaf ya gaba ta tsakiya kakam a zamanin sa ba samu malamin hadisi irinsa ba amma sufi ne kuma ba ash'ari dan ta mutu kuma har ya mutu akan haka abu guda uku ya tara ga ash'ariyanci ga kuma sufanci na ƙarshe sannan kuma ga abin nan hanafanci dan hanafiya ne kuma babban malamin hadisi ka iya cewa duk gaba ta tsakiya a lokacin ba kamar sa amma haka ubangiji ta ala bai so ya karbi shirya ba haka ya mutu babban malamin hadisi ne ba na wasa ba eh galibi mu ta asubancin da muke a nan kasar a yadda na fahimce shi galibi akwai karancin karatu ne a cikinsa amma su kusan gurin za ga malami da komai da karatunsa da komai amma akan mazaban nan tashi sai dai rigimar da za a yi a nan gurin kokarancin karatu galibi shi ne za ku yi ta rigima da mutane in ba haka ba yaya za a yi daga shekara goma zuwa yanzu za ka gaba karamar nasara aka ci dai a wannan nahiya musamman a nan cikin garin kano sakamakon karanta littattafan hadisi da ake yi da sauransu ga mutane sun saba su ji kawai kaza annabi ya ce aiki yanzu har ma mutum shi kanshi ya san ko cikin yan bid'a fa yanzu mutum yana yana sa bakin sa lazami in zai magana yana jin tsoro kar yara su ce to wannan hadisin fa sai mutum ya duba ya duba ya ga duk alal bai cikin sa ne wanda ba wanda za su yi masa musu to sai ya shafi kudin sai da ya ga dama amma in ya ga yara samari da ejin lafiya to ya san cewa sai ya shirya wallahi ba zai da ya shafi kudin ba ya ga yara samari da ejin lafiya ga gemu an ka kama to wallahi ba zai faɗi da ya ga dama ba yana yi yana kaf kaf kaf ya san me ya san me ya san abin da zai faɗa amma bai san da za su ce da shi ba to amma can wurin galibi manyan malamai jihadin amma a kan haka yanzu a Pakistan ko inda idan ka zo sallah kana abin nan kana kada dan yatsan ka akwai wanda za su kama su lankwashe shi da karfi saboda a mazhabar hanafiya ba a kan dan yatsa ana da karatun tahiyya haka yake a dunkule sai ka zo jan ashhadu an la ilaha sai ka ballakar da shi haka kuma daga nan kuma ka sake rike kayan ka ba abin da ya mutu zaka wallahi wajen karkada shi da karfi za a tankwara ma dan yatsa a inda ko faginsa ka je taki ki gani ka bi sallar jam'i ana cikin sallah mai karatun bayyane limin ya ce wala dalil za ka ji kai kaɗai kace amin a duk masallacin kai ka ta karkare kawai limin ya ce wala dalil za ka ce amin sai ka ji kai kaɗai ne ba wanda ya ce amin duk cikin su saboda haka idan an tashi sai da an zagaye ka kawai ana ma dariya kai jahili ne za a yi ma nasiha saboda manhajar su haka take za ka yi mamaki haka wani dan take taɓa faɗa min yace wai ko alhazan ku na Najeriya yace wai shi da ma da haka ɗan Najeriya yana gani ce saboda yace wai da sun zo masallacin annabi kowa bin sallah dai haka Allahu akbar wai sai a saki hannu ai haka a ya fata hannu kasa ya san dama ba a kabaru yace to wai malikiya kenan nace kuma ina gane na ku za a karanta Fatiha a ce wala dalin sai suke cewa amin ba shi kenan ba shi ya gane namu ne ma na gane namu yan hanafiya ne yan hanafiya ne na'am tatilu daga kai shi kenan daga kai mu za mu tsaya eh eh wani malami ne ke nasiha ce haka duk hadisin da ya saba tsakanin zuwa mudawwana da tsakanin kawai zuwa mudawwana sai a jefa da eh to kaga irin wannan duk su eh in ya saba jefa da kamar dai wancan din kenan mai bazal majhul yawa hadisi ya dace da mazhaba to ai aiki in ko ya kuskure saba mazhaba to dama ya san me zai faru za a jefa da kamar ka ce ji ba shi ke wa hadisin kare kuskure saba mazhaba Allah ya ba mu ilimi mai amfani abin da dai ake bukata yan uwa shine wato ilimi mai amfani ilimi ko mai amfani shine ilimin da idan mutum ya je ya aiki da kuma dole sai mutum ya yi hakuri wajen faɗakar da mutane baya iya yiwa ka zo ka samu mutane sun saba da abu shekara hamsin lokaci guda su iya dainawa amma yawan maimaitawa yau ka faɗa gobe ka faɗa jibi ka faɗa gata kai dai karka gaji har sai ka samu mutane sun ansa to ke sa kar kai mamakin mutane ya aka suke kan fata ko suka kauce ta farkin annabi kai kai mamaki ya aka kace biyu abin da ya kamata kai ke amma in ba haka ba kazalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum Allah ya ce mana gaman ka assalamu alaikum